إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da shida ga watan goma shekara ta 2022 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafinmu na riyadus salihin واللفر ربما لم الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجد أمال الدرهمسة إذن بأمن تابعين قواوا تنساتي من أكرتوني لي أتكين كتاب الأمور المنهي عنها littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hana wancan sati mun tsaya ƙarshen babu taglibi ta harimin riba babin da ke bayani game da kausasa haramcin riba yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu tahrimin riya babin da zai yi bayani game da haramcin riya mece ce riya a riya asalin kalmar daga ra'a ne ra'a yura'i riya'an mura'atan ma'ana abin da ake cewa riya shine amalu ta'a liyarahu nasu fayathnuna alaihi aikin da'a aikin da ake yin sa dan neman kusanci wa Allah madaukakin sarki sai mutun yayi shi dan mutane su gani su yabe shi domin wani abu da zai samu a wajen wanda yake aikin domin sa ko dai sami yabo ko ya samu dukiya ko ya samu matsayi ko ya samu wani abu daga cikin garab daga cikin agharabid duniya wani abu daga cikin abin da kan amfani mutum a duniya yayi aikin ne domin wani ya gani ya bashi wani abu na duniya to wannan shi ake cewa riya riya shine mutum yayi aikin da'a bautar Allah madaukakin sarki neman kusanci wa Allah madaukakin sarki amma sai ya aikin da niyya guda biyu na farko yana yin aikin ne dan Allah na biyu kuma yana yin aikin ne don wani ya gani ya yabe shi malamai suka ce wannan shine riya amma asali duk mutumin da zai yi aiki don mutane kadai don neman kusancin mutane to wannan aikinsa yakan tashi daga riya ƙaramar shirka ya tafi zuwa ga babbar shirka amma riya ita ce haɗa niyya guda biyu kana so Allah maɗaukakin sarki ya gani ya baka lada kana so kuma wani ya gani ya yabe ka ko kuma ya baka wani abu daga cikin abin duniya to wannan shi ake kirar ya amma mutum kawai zo ya fara aiki asali don neman kusancin mutane to wannan babbar shirka ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan uwariya tana ɗaya daga cikin nau'o'in shirka sai dai karamar shirka ce karamar shirka ce wacce ta kallala ta aikin da ta shiga cikin sa ne takan lalata aikin da ta shiga cikinsa ba ta fitar da mutum kacokan daga addinin musulunci ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma'umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyima Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma a cikin suratul bayyinah wa ma umiru ba a umarce su ba su wane ne su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su a cikin farkon surar lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina to su ne Allah maɗaukakin sarki a siyakin a ayar yake bayani game da su cewa ba a umarce su ba illa liya'budullaha sai dan su bautata wa Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu dina suna masu tsantsance addinin a gare shi shi shi kadai subhanahu wata'ala sannan hunafa'a suna karkacewa kowanne irin addinin da ba addinin musulunci ba kalmar hunafa' jam'i ne na hanif hanif guda ɗaya kenan hunafa da yawa naka ce hanif shine a kamar yadda al-imam ibn kasir ke faɗa yace mutahannifina 'an shirki ila tauhid masu karkacewa shirka zuwa ga tauhidi ma'ana ma'ilina an kulli ma siwa dinil hanifi ilayhi suna masu karkacewa duk wani addinin da ba addinin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi ba wa yuqimu salata su kuma tsaye da sallah wa yuqtu zakata su kuma ba da zakka sai Allah madaukakin sarki ce wa zalika wannan abin da aka ambata daga farkon ayar zuwa nan wajen dinul qayyima shine addini tsaye mana ai al millatul qa'ima shine addinin da yake tsaye wanda Allah madaukakin sarki ya umarni a bishi wannan ayar Allah subhanahu wataala yana bayani ne game da ahlul kitabi da mushrikai amma kuma kamar yadda muka sha bayani a sauran gurare cewa duk inda aya ta zo ta keɓance wasu mutane tana umartar su da wani abu ko tana hana su wani abu to ba a takaice ayar iya waɗannan mutanen kadai ka'ida shine al'ibara bi umumul lafzi la bi khususi sabab ana amfani da fadin ma'anar ayan ne wajen za ta shiga karkashin a duk wani wanda ya ji ta daga cikin wanda alqur'ani ya zo masa shi ma ayar ta shafe shi ba iya yahudu ba iya nasara ba ba iya mushrike ba mu musulmi da muke karanta mu ma ta shafe mu Allah subhanahu wataala bai umarce mu da komai ba sai dan mu bautata masa amma bautar mukhlisina lahu ad-din shine muna tsarkake shi ai fala yushrik ma'a rabbih fi ibadatihi ahadan shirkan kafiyan wa huwa riya kamar da malamin sharhi ya faɗa ma'ana mukhlisina lahu ad-din muna tsarkake addinin zuwa gare shi me yake nufi da wannan ma'ana muna yin addinin dan shi shi kadai ba mu cakuɗa niyyar mu ba muna so Allah madaukakin sarki ya gani ya ba mu lada sannan kuma muna so wani ya gani ya bi mu ba haka muka yi niyyar mu ba shine mukhlisina lahu din kamar yadda malam ya amfada yace ita ce shirka boyayya ma'anariya annabi sallallahu Allah madaukakin sarki yace hunafa'a sannan kuma mazantu masu karkacewa kowanne irin addinin da ba addinin musulunci ba wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata su kuma tsaye da sallah su kuma ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على مما كسبوا على شيء والله لا يهدي قوم الكافرين Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin sotar baƙara ya ce la tubutilu sadaqatikum asalin ayar shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubutilu sadaqatikum kada ku lalata sadakar da kuke yi bil manni da gori wal adha da cutarwa ba'ana kada ku lalata abinda kuke ba mutane a matsayin sadaka ta hanyar yi musu gori ka ba mutum abu a matsayin sadaka ka je kai ta goranta masa ba ni ne maka kaza ba kaza ba ni na baka ba ko ka je ka rinka ba mutane labarin abin da kai wannan duk na ɗaya daga cikin abin da ke lalata sadakar da ka bayar da ita wal adha ko kuma cutarwa ka ba mutum sadaka ko kyauta bayan ka gaya masa bakaken magana kai ka fiye naci ka fiye kaza wannan koda ka ba da sadakar to baka da lada da gori da cutarwa duk abubuwa ne da suke lalata sadaka sai Allah madaukakin sarki ce kallabi yunfiqu malahu ri'a annas kada ku lalata sadaka ku kamar yadda wanda yake ciyar da dukiyarsa dan mutane su gani ya lalata sadakarsa yabu wannan fata an fahimta kada ku lalata sadaka ku kallazi yunfiku malahu kamar wanda yake ciyar da dukiyar sari'a annasi dan mutane su gani kamar yadda daman shi ma wannan ya riga lalata sadakar wannan ayar abinda take nuna mana shine duk aikin da riya ta shiga cikin sa to tana lalata aikin ne gaba daya wato bambancin karamar shirka da babbar shirka shine ita babbar shirka tana daddago aiki ne daga tushe duka ta lalata shi ma'ana daga lokacin da mutum ya shirka duk aikin da ya taɓa yi na ibada daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin da ya shirka gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya lalata shi ya rushe shi shine Allah maɗaukakin sarki yake bayani game da sha'anin annabawa ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna da a ce annabawa za su shirka to da duk abin da annabawan da suka kasance suna aikatawa ya lalace ya rushe to amma ita karamar shirka ma'anariya tana lalata aikin da ta shiga cikinsa ne sauran ayyukan naka sun tsira amma shi aikin da kairiyar to dukkaninsa ta lalace babu ruwan Allah da shi yawa ana fata fahimta yawa to shi sa Allah madaukakin sarki ana yake cewa kallazi yunfiqu malahu ri'a annas kamar mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ko kuma yake ci da dukiyarsa dan mutane su gani abin nufi shine shi ma qad batalat sadaqatu zuciyar abin nan sadakar da ya ta riga ta lalace duk sadakar da ya riga ya ta lalace me dalili saboda ya ta shiga cikinta amma ragowar aikin da ya a baya idan ya yi su don Allah sallar da ya yi da azumin da ya yi da zakar da ya yi inda ya yi su don Allah su ba su lalace ba yanzu mai lalace shine aikin da ya ta shiga cikinsa shine mala ya ce a Allah maɗaukakin sarki ce a kallabi yun fi kuma la'uri ri'a annas wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir sannan ya kasance baya imani da Allah ba kuma ya imani da ranar tashin alkiyama wannan malam bai kawo shi ba ko yau wato amma dai kuma ya ce al'aya ai eh ma'ana abin da yake nufi da al'aya iqra ila akhir al'aya eh ka karanta zuwa ƙarshen ayar ma'ana sai ka karanta zuwa ƙarshen ayar ba iya nan kadai ya kawo ba yace fa masaluhu misalin mutumin da yake ciyar da dukiyarsa dan mutane su gani su yaba masa su ce wani akwai kyauta wani akwai sadaka wani akwai taimaka mutane kai amma wani babu dama ne kwatan kutun su sai Allah subhanahu wataala ya buga wani misali mai kyau yace fa masalhu ka masali safwani misalin sa kamar wani dutse ne aka ce safwan shine irin dutsen da yake fan dutse dutsen da babu kasa a kansa kun san dutsen da muke da su anan galibi za ku ga kawai tarin kasa ce kawai ta ture a waje guda ba dutse bane amma ban san irin dutsen da ban san irin dutsen da za ku iya bada misali akan sa wanda zamu fahimci dutse sosai wanda shi dutse ne zallansa kamar wani irin dutse zamu iya zamu iya buga misali akan sa anan kusa kusa na'am na zuma zuma ruk shi ma dutse ne wannan ko to irin wannan dutse zaga zaga irin dutse ne dai na gaske wanda idan ka samu dutse ka buga akan sa zaga wata tana din tashi to wani irin wannan dutsen shine safwa ina fata da yan gwada sun fahimci abin da ake nufi da spawn ko to irin wannan dutsen Allah madaukakin sarki ke bayani yace to misalin su shine kamar sali safwani kamar irin wannan dutsen ne alaihi turabun da akwai kasa da yawa a kansa ka kwatanta irin wannan dutsen da da yake mai laushi za ka ga mai santsi in kadan taba jikinsa akwai santsi sai ka zuba kasa a kansa da yawa idan ka zuba kasa a kansa sai ka yayyafa ruwa sai ka kawo shuka sai ka dasa a wajen sai ka shuka masara ko gero ko wani abin a wajen bayan ka gama shukar ka gaba daya shuka ta fara fitowa sai a ruwan sama mamako da iska me zai faru me zai faru wanke shine shine abin da zai faru wanke wannan kasar za ta da abin da ka shuka gaba daya sai me sai wannan dutsen kawai za ta gani ina ba ta fahimta to shine misalin da Allah madaukakin sarki ya bayar فمثله كمثل صفوان عليه تراب Allah ce fa asabahu wabilun sai mamakon ruwan sama ya samu wannan dutsen wabil shine alma'ul gharib ruwa mai yawa ruwan da yake mai yawa fa asabahu wabilun sai ruwa mai yawa ya same shi fatarakahu salda sai ya kasance ya wanke ruwan ya wanke wannan kasar da take kan dutsen gaba daya kawai sai dutsen kake iya kallo Allah madaukakin sarki ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su iya daukar komai daga cikin abin da suka shuka ba ina geran da ya shuka ina irin da ya sa ina takin da ya bayar duk ya lalace duk iska ta tafi da shi da ruwan sama yan sai shuka ka sai me sai dutsen kawai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawmal zalimina wallahu la yahdi alqawmal kafirin lalle Allah madaukakin sarki baya shirye mutanen da suke kafirai to wannan misali ne mai kyau idan ka kalla yadda ruwa ya zo ya tafi da me da wannan kasar da abin da aka shuka a kai to haka riya take lalata aikin dukiyar da ka bayar ba ta don amfani a wajen Allah subhanahu wataala to haka duk abin da mutum ya bayar saboda mutane su gani su yaba masa saboda mutane su gani su ce me yi ne shi to a wajen Allah madaukakin sarki da shi da wanda bai ba wanda ma wanda bai ba dan shi wanda bai ba bai dauka kansa kowane irin laifi ba amma shi wannan wanda yayi bayan ba shi da lada kuma ya ɗauki laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala don ya yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana shi ne bambancinsu Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan ma gutsare ne malam ya ciro mana ayar kan ayar farkonta shine innal munafiqina يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الله سبحانه وتعالى إن المنافقين حقيقة تبس كاغا منافقين يخادعون الله سوء يدس يغني أواوا تنانسو أرشم فهمتسو yukhadi'un Allah suna yaudarar Allah madaukakin sarki ne su yadda suke dauka kenan suna boye kafirci da kin musulunci da san rushewar musulunci a cikin zuciyarsu suna bayyana cewa su su masu san addinin musulunci suna boye abin da yake na zahiri na kafirci a cikin zuciyar sai su bayyana kishiyarsa to dauka suke yadda mutane ma ba su gane ba Allah madaukakin sarki ma bai sani ba shine yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum shi ma Allah madaukakin sarki yana mai musu da martanin yaudarar da suke yi Allah subhanahu wataala ya baya yaudara ko amma akwai abin da malaman balaga suke cewa mushakala a ilmul badi wanda ya karanta balaga akwai abin da ake cewa ilmul badi ko shine farko farkon ma abin da dalibin balaga yake karantawa akwai ilmul ma'ani da ilmul badi sune da na farko farko guda uku to ilmul badi din akwai abin da ake cewa mushakala me mushakala shine a kawo abubuwa masu lafazi iri daya amma kowanne ma'anarsa daban-daban su abinda suka yaudara suka yi shi kuma abinda Allah madaukakin sarki ya musu shine mai musu da martani da sakamakon yaudararsu ina fata an gane wani mawaki yake cewa a amr ibn kulthum yake cewa ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahali jahilina yace Allah ku saurara la yajhal la ahadun alaina yace wallahi babu wanda zai mana wauta fanajhalu fawqa jahlil fanajhala fawqa jahlil jahilina yace sai mun musa wauta fiye da wautar da ya mana to kun wannan mushakala ne ita wauta ta farko shi wanda ya musa wauta shine wauta amma su me suka yi sai ta masa layi suka yi dawo da shi kan hanya suka yi ladabi suka yi masa ina fata fahimta Allah madaukakin sarki ce wa in aqabtum fa aqibu mithli ma bi ma uqibtum bihi idan aka muku hukuba ku yi mai hukuba da irin hukubar da aka muku mushakala ne wanda ya hukuba ta ta farko shine hukuba amma kai mai kai kai fansa ka dauka abinda kai ba sunan sa hukuba ba dan wannan fata an fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki baya yaudara amma mayan musu da martani ne a irin wawantan da nasa gani suke sun yi wadar Allah maɗaukin sarki sai Allah maɗaukin sarki ya rabu da su sai ya rabu da su sai musu talala mai kamar sake sai sun je sai ya kama su Allah subhanahu wataala ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila salat duk lokacin da suka tashi dan yin sallah qamu kusala zaka ga sun tashi suna masu kasala da lalaci da gajiyawa ɗaya daga cikin alamun munafikai kenan ƴan uwa duk lokacin da aka kiran sallah ka tashi zaka yi sallah ka ji baka so wannan sifa ce ta munafinci ka ji ba ka karsashi wajen tafiya ka je kai sallah kana nawa wajen tafiya ka je kai sallah ba ka so wannan sifa ce ta munafiki Allah madaukakin sarki kiyaye qamu kusala za su tashi suna kasala yura'una nasa sallah suna yin ta ne dan mutane su gani dan mutane su gansu cewa su ma suna cikin musulmi suna yi sallah sai Allah madaukakin sarki ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah madaukakin sarki sai dan kadan ba sa ambatan Allah madaukakin sarki a cikin sallar tasu ko a cikin yanayin sa ne da kullum sai dan kadan shi sa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mafi nauyin sallah a wajen munafikai sallah ce guda biyu da sallar isha da sallar asubahi mafi nauyin sallah a wajen munafikai sallah guda biyu ce sallar isha da sallar asuba malamai suka ce bai sa aka ce sallar isha da sallar asuba saboda sallar isha da sallar asuba ana yin su ne a cikin dare musamman a wancan lokaci ba fitilar kwai irin fitilar da muke amfani da su irin wannan na gulab gulab haka babu su saboda haka lokaci ne da za a je kawai a cikin duba a yi sallar wani ya je wani bai je ba za a gane ba su kuma suna yi ne dan a yi ne dan a gansu ina fatan fahimta kaga sallar isha dare ya shiga sallar asibagi safiya bata gama zuwa saboda haka sai su zauna a gida suki to wannan ɗaya ne daga cikin siffofin munafikai kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa yace af'alu salat alal munafiqina salatul isha wa salatul fajr mafi nauyin sallah a wajen munafikai sune wannan salloli guda biyu da sallar asbahi da sallar isha shi sa Allah madaukakin sarki ce fawailul lil musallina alladhina hum an صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون yace azaba ta tabbata ga masallata ba kowanne irin mai sallah ba sai yace alladhina hum an salatihim sahuna wanda suke wasa da wargi wajen yin sallah ba sa kiyaye sallah ba sa yin ta yadda ya kamata ba sa tashi su je su yi ta akan lokacin da ya kamata sai Allah madaukakin sarki yace alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una sune wanda suke riya suna yin sallah ne dan mutane su gani wannan shi sa suka zamto daga cikin me daga cikin munafiki Allah subhanahu wataala ya kare mu hadisi na farko a cikin babin wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sahabi abu hurairah yake cewa naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hadisi kudusi ne ko? Yawwa. Ya ce, Ana agana shuraka'i ani shirki. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Ana agana shuraka, ni ne mafi wadatuwar ababen tarayya. In aka ce, Ashuraka jam'i ne na ashariku, abin tarayya. Ashuraka kuma ababen tarayya da yawa. In aka ce, Ashuraka wasu wanda suka haɗa kan wani abu, wanda wani baya wadatuwa daga wani ni ba zan iya yi ba sai da kai kai ba za ka iya yi ba sai da ni to ashuraka uke nan eh kun hada kai kun yi wani abu shine na, na babu da misali shi sa ake kiran kamfani da mai asharika kamfani ana kiransa da asharikatu me yasa ake ce masa asharikatu to da galibi kamfani zaka ga ka zo na zo ne wannan ya kawo shiya wannan ya kawo shiya wannan ba haka bane to shi sa saboda wannan ya haɗu wannan sai ake sai ake kira kamfani da mai asharikatu to Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wannan hadisi kudusi ni ne mafi wadatuwar ababan tarayya ani shirki game da shirka da ake yi man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki ashraka fihi ma iya gairi wanda ya hada wani na tare da ni a cikin wannan aikin yana so ni na gani in bashi lada tunda ni nake iya bada lada sannan yana gani yana so kuma wani ya gani ya yabe shi ko ya samu wani abin duniya a wajen shi kunga ya raba kafa kenan ko ya raba wuta yana so Allah subhanahu wataala ya ga wannan aiki nasa Allah ya bashi lada sannan kuma gefe daya yana so wanda ya aikin domin sa shi ma ya gani ya yabe shi ce wani ya iya eh wani ai ba daga nan ba wani ba dai kyauta ba wani ya iya sallah wani ya iya karatun alqur'ani wani akwai kaza to nawa za a dauka kenan Allah madaukakin sarki ne zai dauka ko kuma wancan wanda ya dan shi din zai dauka shi ne Allah maɗaukin sarki ce ashraka ma'iya fihi ma'iya gairi ya taraita wani tare da ni a cikin aikin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce taraktuhu wa shirkahu zan kyale shi da wancan shirkar da ma'ana zan kyale shi da wancan abokin tarayya idan wancan da kan da mutum ya aiki dan shi yana da abin da zai gani ya bashi to shikenan iya abin da zai samu kenan amma Allah madaukakin sarki ya fi karfi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran a hada shi da wani a cikin aiki a tare kana so Allah madaukakin sarki ya baka lada kana so kuma wani ya gani ya yabe ka to Allah ya fi karfin wannan ka je kai dan wancan din idan zaka aiki dan Allah shi shi kadai sai kai Allah subhanahu wataala yana da abin da zai baka idan ku zaka raba kafa ne to Allah madaukakin sarki ya janye nasa shi yadan daga cikin aikin ka saboda ka duk aikin da ka san zaka yi shi dan uwa ba dan Allah ba to wannan aikin da shi da babu da ɗaya ne wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen ingantaccen littafin sa wasu daga cikin malamai suka ce wani lokaci zaka ga mutum zai yi aiki saboda Allah to amma kuma sai kaga bayan yayi aikin saboda Allah sai a samu su kuma su yabe shi akan aikin da yi kuma sai ya ji daɗi shi ma wannan shirka ne aikin kai kai shi ne saboda Allah amma da kai wani ya gani kuma baka yi dan ya gani ba kwata kwata baka yi aikin da shi ba kai ne dan Allah amma ya gani kuma ya ji aikin ya burge sai ya yabe ka da yabe kuma sai ka ji daɗi wannan jin daɗin da ka ya shigar da ke cikin masu ƙwariya ya lalata ma aiki ɗan uwa fahimci misalin nawa haka ta kan faru ko ba ta faru tana faruwa eh wani lokaci za ka aikin ka dan Allah amma wani yana cin yakan ka kai wani wallahi kaza da kaza da kaza daga kuma suka ji daɗi an yabe ka to ya za a yi ya haka al'amarin yake to shin aikin ka yana nan ko ya lalace shi ne malamai suka ce irin wannan aikin ka bai lalace ba eh za mu karanta hadisi ma akan wannan insha Allah ta'ala aikin ka bai lalace ba wata bushara ce ta gaggawa da Allah madaukakin sarki gaggauta maka ita tun a duniya idan mamu ne Allah madaukakin sarki ya ce lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah suna da bushara tun a duniya da kuma lahira saboda wannan babu laifi insha Allah ta'ala sannan malami suka ce wani lokaci mutum zai niyyar fara aiki dan Allah sai shedan ya zo ya rinka raya masa cewa wannan aikin fa akwai mutane a gefanka hagunka da maka kai sai kallo da ka fara riya ta shiga cikin aikinka kuma ka bata ka lalata aikinka karatun alkur'ani za ka yi sai shaɗin ya ce maka in ka fara fa mutane za su ga kamar dan su kake riya za sai ka fasa aiki shi ma irin wannan ya kamata irin wannan bai kamata wato dole ne mumini ya taka dan san akan abubuwa guda biyu na farko ka yi aiki ba dan Allah na biyu kuma ka bar aikin da yake dan Allah saboda irin wannan mugun tunanin da yake shiga cikin zuciyar mutum sai mutum ya taka dan da wannan dan shaɗan da yawa da yawa yana zuwa ya gaya mana cewa wannan aikin da kake fa kamar da kake yi wani sai ya daina to shi kenan shaɗan ya samu abin da yake bukata abin da ya kamata ka fahimta shi ne yaƙi ake da zuciya lokacin da kake aiki shaɗan yana ja kai ma kana ja yana fincika kai ma kana fincika har sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka kayar da shi eh shi sa ko da yaushe kana aiki ka rinka kokarin tajdidun niyya kana jaddada niyyarka a cikin zuciyarka kana kawa ya ubangiji kai kadai ka isa ne aiki dan kai ba wanda yake da abin da zai ba wanda yake da abin da zai bani mai mutum zai baka to da Allah ya ban mutum me zai maka idan mutum ya yabe ka sai me idan ma ya kushe ka sai me idan abun duniya ma zai baka in ya baka sai me karewa zai amma ladan Allah madaukakin sarki baya kare to abin da ya kamata ka rinka sawa zuciyarka kenan kana yaki da shedan yana kokarin fincikar rabansa kana kokarin jannaka zuwa ga Allah madaukakin sarki har ka samu riba a kansa sau alaka shi mai uwa mai la'akari da wannan sosai yana faruwa da mu sosai da sosai wani lokaci da ka fara aiki sai shaɗan ya rika ce maka anya wannan aikin ba ne kake ba kuwa anya wannan aikin ba kana yi da dan ai ba maka ba ci gaba da aikinka kaka daina kada ka ja da baya kada ka fasa yi kokari ka jaddada niyyarka ka fuskanci Allah madaukakin sarki da aikinka Allah madaukakin sarki zai kare ka kuma zai baka ladan da ake samu a kansa ina fata an fahimta saboda ka wannan hadisi a kamar yadda muka ji shi hadisi ne kudusi da imam muslim ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rawaito shi daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya gaya mana subhanahu wataala cewa duk wanda ya aiki aikin da ake yi don samun lada amma mutum ya yi shi don wani ya gani ya yabe shi kuma Allah ya bashi lada Allah ya ce baya bukatar wannan aiki ko sai mutum ya je nemi inda zai samu rabon asana aiki ladansa guda ɗaya ne idan wanda kai aikin da shi ya gani ya ce wani ka burge shi kenan ka samu ladan komai yawan aikin kuwa ko duk duniyar nan taka ce ka dauka ka bada ita sadaka wallahi matakar ba dan Allah kai ba babu ran Allah da wannan aikin nan babu ran Allah madaukakin sarki da shi wa qadimna ila ma amilu min amrin faj'alnahu haba'an mansura ba za ka gashi ba ran tashin alkiyama za ka neme shi ka rasa Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi wa anhu qala wannan hadisi ma an karɓo shi daga sahabi Abu Hurairah Allah subhanahu wataala ya ƙara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha wannan hadisi yan uwa yana ɗaya daga cikin hadisan da a rayuwata ni dai yana ɗaya daga cikin hadisan da in na tuno shi nake gabana yake faduwa yana ɗaya daga cikin hadisan da in na karanta shi ko na tuno shi wallahi sana ji na kasa samun nutsuwa saboda yana da haɗari hadisin ƙwarai da gaske yan uwa bari ku ji abin da annabi yake cewa a cikin sa yace inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi yace hakika farkon farkon mutane wanda Allah subhanahu wataala zai fare musu hisabi zai fare musu hukunci ranar tashin alkiyama shine rajulun wanda su za a fare wa hisabi ran tashin alkiyama idan Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe to ga sanan kamar haka rajulun mutumin da istushida yayi shahada a filin daga Allah subhanahu wataala ya azurta shi da samun shahada wanda 'yan uwa kun san yadda Allah madaukakin sarki ya daukaki sha'anin shahada yadda Allah madaukakin sarki ya fifita shahidi akan sauran masu aiki na gari matsayin shahidi da sauran mutumin da ba shahidi ba ɗaya ba ne nesa akwai bambanci nesa ba kusa ba kamar tsakanin sama da ƙasa to mutumin da ya mutu da shahada annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce fa utiya bihi za a zo da shi gaban Allah madaukakin sarki eh ka kwatanta kanka a lokacin mutum zai tashi ne yadda mahaifiyarsa ta haife shi a gaban al'ummar duniya kowa da kowa tun daga mutane na farko har na ƙarshe duka Allah maɗaukin sarki zai yi sa masa za a zo da shi fa'arrafahu ni'imatahu fa'arafaha sai Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi duk irin ni'imar da ya masa fa'arafaha shi ma mutumin sai ya gane lallai Allah maɗaukin sarki ya masa ni'ima iri kaza Allah ya bashi ƙarfi Allah ya bashi lafiya ya bashi jarumta ya bashi duk abin da zai jihadi a kansa kuma shi ma sai ya san tabbas Allah maɗaukakin sarki ya masa haka shine fa'arafaha qala sai Allah maɗaukin sarki ya tambaye sai ce fama amilta fiha wannan ni'imar da ne maka ta ƙarfi da jarumta da kaza da kaza da kaza fama amilta fiha me kai a cikin wannan ni'ima ta da na baka kala sai wannan mutumin da ya shahada sai ya ce qataltu fika hatta tushid ya ubangiji nayi jihadi nayi yaki saboda kare addininka har sai da ne shahada har sai da aka kashe ni na shiga filin yaƙi na yi jihadi na kashe arna na baza su na yi kaza ban gushe ba aka ya ubangiji sai da aka ɗaure na aka kashe ni a filin daga ƙala sai allah maɗaukakin sarki ce masa ka zabta ƙarya kake yi allah maɗaukakin sarki zai ce masa alaru usul khala'ik a gaban dukkanin halittu gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki zai ce masa ka zabta ƙarya kake yi ka yi jihadi saboda Allah don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki ka kashewa ne ka kashewa ne Allah subhanahu wata'ala zai ce masa ƙarya kake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walakin naka Allah maɗaukakin sarki zai ce sai dai kai qatalta li ayyu qala jari'un faqad qila kai yaƙi ne kai jihadi ne dan a ce na jarumi ne wani gwarzo ne wani babu kamar sa wajen yaƙi wani ƙarƙarfa ne Allah maɗaukun sarki zai ce masa wa ƙaliki da kuma an faɗa ina fata an fahimta yan uwa kayi ne dan a ce maka jarumi ne abinda kake so kenan ba kai dan Allah ba wa ƙaliki da kuma an faɗa haka sun ma'amara bihi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da wannan wanda ya shahadar fasuhi ba ala wajihi a jashi akan fuskarsa hatta ulkiya fi nar ha ajefa shi cikin wutar jahannam dan uwa an fahimta waye za a jefa shi cikin wutar jahannam wanda ya mutu a filin yaki wanda Allah madaukakin sarki ke cewa la tahsabanna allazina qutilu qutilu fi sabilillahi bi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna kada ku taba tsammani wanda aka kashe su a filin daga wajen yada kalmar Allah madaukakin sarki Allah ya ce kada ku taba tsammani matattu ne inji Allah subhanahu wataala yace bal ahya'un kubari rayayyuna inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su da dangi dangi nau'i nau'i na kayan ni'imar aljanna annabi yace mutumin da ya shahada za a dauki ransa a sa su a cikin cikin wasu kwarran tsuntsaye su rinka zagayawa da su a cikin aljanna suna kaiwa da komowa mutumin da ya jihadi haka ake masa ba amma kun ji idan mutum ya jihadi ba dan Allah ba kwalla abin da za a yi masa sai mutum na biyu yan uwa su su uku ne sai na biyu wa rajulun sai mutum na biyu ta'allama al-ilma wanda ya je koyi ilimi wa allamahu kuma ya karantar da ilimi yayi ilimi ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi ya karanta sira ya karanta duk wani fanni na addini da ake so a karanta ya karanta kuma ya zauna ya karantar da iliminsa mutane sun amfana da iliminsa wa qara alqur'ana ya kuma karanta alqur'ani fa utiya bihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi ma za a zo da shi gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama fa arrafahu ni'am ni'amahu fa arafaha shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi ni'imomin da ya masa kuma shi ma ya gane ta an baka ilimi an baka karatu an baka alkur'ani an baka kaza ka san abubuwa da dama haka ne duk zai gane abin da Allah maɗaukakin sarki ya masa ƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ma amilta fiha me ka aikata cikin wannan ni'imar da na baka ta karatu da alkur'ani da sauransu ƙala sai wannan mutum ya ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu ya ubangiji na koyi ilimi na kuma karantar da shi wa qara'tu fika al-qur'ana sannan na karanta al-qur'ani saboda kai ya ubangiji haka zai fada wa Allah madaukakin sarki kana sai Allah madaukakin sarki ce masa kazabta ƙarya kake yi yan uwa kuna ji Allah subhanahu wataala zai ce masa ƙarya kake wannan abin da muke faɗa yan uwa wallahi tallahi sai ya faru wallahi sai ya faru duk wanda yayi abin da yayi ba dan Allah ba wallahi sai aka ta faru akan sa wannan annabi Muhammad ne yake bada labari sallallahu alaihi wa sallam shi yake bada labari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai ji masa kazabta ƙarya kake yi walakinnaka ta'allamta li yuqala alimun kaje kai karatu ne ka iya alqur'ani ka iya hadisi ka iya sira ka iya kaza ka iya kaza dan a ce maka wani mai ilimi ne idan a ce wani masani ne a ce duk unguwa kuma mai karatu kamar ka ka je kai ta musu da jahilai kana ta jayayya ka yi karatu ne dan a ce maka wani masani ne ko dan ka samu wani abin duniya da abin da ka karanta na karatu na alkur'ani haka Allah subhanahu wataala zai gaya masa wa qara'ata alqur'ana sannan kuma ka karanta alqur'ani dai ka je ka karanta alqur'ani ka haddace shi ko ka karance shi kana rera shi kana karanta shi liqala dan a ce huwa qari'un wani makaranci ne wani akwai 60 a kansa wani ya san alqur'ani wani akwai qira'a wani akwai kaza abin da yasa ka karanta alqur'ani ne baka yi dan Allah ba idan yanzu kai ka ɓoye wa mutanen da suke bayanka Allah maɗaukakin sarki za ka ɓoye masa ne? eh? ba za ka ɓoye wa Allah maɗaukakin sarki ba kuma haka zai faru haka zai faru duk abin da ke cikin zuciyarka Allah maɗaukakin sarki ya sani kai yadda kake tsammani shi sa yadda kake tsammani kayo da mutanen da kake tare da su ka nuna musu cewa kai dan Allah kake komai da komai ba su gane ka ba kuma sun ɗauka dan Allah kake yi to sai ka je lahira Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka sai ka faɗi irin abin da kake tsammani mutane ba su san shi ba sai ka faɗa wa Allah shi shi ne sai Allah maɗaukin sarki ce da mutum ka zabta ƙarya kake yi kayi ne kawai don a ce wane mai ilimi ne wane mai karatu ne wane makarancin alƙur'ani ne wane kaza ne kawai don abin da ya sa karanta alƙur'ani ke don abin da ya sa kai karatu ke shi ma wannan faƙa da ƙila Allah maɗaukin sarki ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kuma an faɗa dan a ce mai karatu ne kuma an faɗa thumma amara bihi sannan sai Allah madaukakin sarki sa yayi umarni da shi wannan mutumin fa suhiba in aka ce suhiba fa jan mutum kenan a ja mutum haka kar haka akan fuskar sa shine aka kafafon mutum kansa yana kasa a bincike shi haka ala wajihi akan fuskar sa akan fuskar sa kafar za a kama haka irin jan da ake wheel baro haka za a kama kafafon sa kan yana kasa a rinka bincikar sa kuma ka san waye mai jan aiko mala'iku ne su za su bincike mutum hatta ulqiya fi nari har sai an jefa shi cikin wuta mai karatun alqur'ani malami makaranci shi za a yi wannan al'amari yan uwa amma idan yayi me yayi ba dan Allah ba yan uwa kuna fuskantar hadarin riya ko kuna fuskantar yin abu ba dan Allah ba ko to wa rajulun sai mutum na uku wasa Allahu alaihi Allah madaukakin sarki ya yalwata masa ma'ana abin hannu kenan Allah madaukakin sarki ya bashi abin hannu mai dukiya ne an tsallako kan masu dukiya kuma wa atahu min asnafil mali Allah subhanahu wataala ya bashi nau'i nau'i daga cikin nau'o'in dukiya ya bashi gidaje ya bashi kamfanin nuka ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi dabbobi ya- duk wani nau'i nau'i na dukiya Allah ya bashi attajiri ne sosai fa utiya bihi sai Allah madaukakin sarki ya sa shi ma a zo da shi fa arrafahu ni'an- ni'amahu fa arafaha shi ma sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi duk ni'imomin da ya masa na dukiya kuma wannan bawa sai ya fahimta ya kuma gane ya san ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa kala sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi ya ce fama amilta fiha me ka aikata a cikin wannan ni'imar da ne maka ta dukiya kai kuma kala sai ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka sai ya ce ya ubangiji ban bar wata hanya ba duk wata hanyar da na san kana so a yi ciyarwa a cikinta ta to ban kyale ta ba sai da na je ne sadaka ne ciyarwa a cikinta na gina masallatai na gina makaranta na gina tuka-tuka na ɗauki nauyin marayu duk wani nau'i na alkhairi da ka sani babu abin da ban yi ba haka zai gaya wa Allah maɗaukakin sarki ƙala sai Allah maɗaukakin sarki ce masa shi ma ka zabta ƙarya kake yi ka zabta ƙarya kake wato ina jinjina nauyin kalmar ne Allah maɗaukakin sarki ya kalle ka ya ce ka zabta ka fa zama gama makareci kenan har abada e ƙaryar ta riga ta tabbata a kanka Allah subhanahu wataala da kansa ya kalle ka ya ce ka zabta ƙarya kake walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawadun kai sadaka ne da kyauta da duk abin da kai da dukiyarka da Allah ya baka dan kawai a ce jawadun wani mai kyauta ne wane mai bayarwa ne wane mai kaza ne faɗaɗi kila kuma an faɗa ba dai ka abinda kake so a faɗa ba kenan kuma mutane sun faɗa a duniya sun ma'amara bihi sannan annabi ya ce sai a umarni da shi shi ma wannan fasu hiba ala wajahihi sai a ja shi a kan fuskarsa sun ma'ulƙiya finnar shi ma a jefa shi a cikin wuta rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi yawa wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce babu wata kura a kansa wata ruwayar ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce waɗannan mutane guda uku su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki zai fara umarta wutar jahannama ta fara yin kalaci da su tukuna su za a fara jefa cikin wutar jahannama da su wuta za ta fara yin kalaci wato ku kalli abubuwan yan uwa dukkanin su babu fa wani wanda ya aikin banza a cikin su akwai wanda aka ce yayi zina akwai wanda aka ce ya sha giya ku kalli fa abin da suke yan uwa dukkanin su daga mai sadaka sai mai karatu sai mai mai sai mai jihadi kuma dukkanin ayyukan su manya manyan ayyuka ne manya manyan ayyuka ne ku kalla duka amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kowanne daga cikin su sai Allah maɗaukakin sarki ya yi masa titsiye ya tattauna shi da shi an kafa masa hujja sannan zai sa a jashi a kai shutar jahannama to wannan shine sakamakon dukkanin wani wanda ya aikin da ake yin sa dan Allah ya yi shi dan mutun yan uwa yan uwa na ɗaya daga cikin mafi hadarin aiki a rayuwarka shine yin aiki dan Allah saboda shi sa malamai suke cewa dariya ashirkul khafiyyu mai ta ce a sharkul hafi ɓoyayyen shirka mai sa suke ce mata ɓoyayya saboda wani ma duk aikin da yake shirka ne amma bai sani dole sai mutum yana yana jaddada niyyarsa suka ce a shirkul a riya'u akfa min dabibin namlati sauda kuma fi lailatin zalma suka ce shirka ta riya akfa ta fi ɓuya min dabibin namlati sauda sama da rarrafan bakar tururuwa kuma a cikin duhun dare bakar tururuwa a cikin duhun dare tana rarrafe za ka ji wannan rarrafan nata to yadda ka ga ba za ka ji din nan ba haka shirka take boyuwa a cikin ayyukanmu shi sa kullum muna buƙatar mu rinka jaddada niyyarmu dan uwa ka sani babu wani mutum da ya isa ya baka abin da Allah madaukakin sarki bai ga dama ya baka babu wani wanda ya isa yi maka abin da Allah madaukakin sarki bai ga dama ya maka ba shi kadai yake da abin da zai bayar kuma shi kadai yake hana wanda ya ga dama ya hana to wanda yake da wannan siffar shi kadai kamata ka aiki da shi amma akwai ci bayan tunani ma kware da gaske me me mutum zai maka in ka aiki da shi abu biyu ne kawai a cikin maganganun mutane ko yabo ko zargi akwai na uku babu sai shiru kawai idan mutum ya bude baki zai magana akan ka ko dai ya yabe ka ko ya zarge ka to yabo me zai kara maka zargi me zai kara maka babu babu shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wanda ya yabe shi da wanda ya zarge shi a wajensa duk ɗaya ne ce daman asali bai aikin dan ya yabe shi ba kamar yadda bai aiki dan wancan ya zage shi ba ya yi aiki ne dan Allah shi da ya yabe shi shi ya ga abin da ya kamata ya yabe shi a ciki ya yabe shi shi da ya zage shi shi ya ga abin da ya kamata a ciki ya zage shi ya zage shi kowanne kuma zai jiyo Allah madaukakin sarki bayani akan abin da ya faɗa kai dai kai aikin ka kawai dan Allah shi sai uwa mu gujiriya mu gujiriya musamman akan abubuwan da suka shafi ibada bayar da abubuwa sadaka dan shi dan yana mai tasiri akan irin wannan abubuwan da yawa da yawa duk abin da zaka kai shi dan Allah ka rinka kokari kana koya abubuwan da yake irin na ibada irin wannan shi sa Allah madaukaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa daga cikin mutane bakon da za su shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaka da mutumin da ya bada wata sadaka ya boye ta hatta hagunsa bata san abin da damar sa ya bayar ba hagunka bata san abin da damar ka ya bayar ba ana nufi wai hagunka na jikinka ba a'a mubalaga ne wajen kaiwa mutuka wajen boye abu mubalaga malamai suka ce akwai lokacin da sadaka take bukatar a bayyana ta shine kamar zakka idan mutum zai zakka ana bukata babu laifi mutum ya zakka a bayyana don wanda baya yi ya gani eh ana fitar da haƙƙin Allah madaukakin sarki babu laifi Allah madaukakin sarki ce in tubdu sadaqat fani immahi wa in tuqfuha wa tuqtuha al-fuqara sai ce be fa huwa khairul lakum haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadakokin da kuke yi fani in ma hito babu laifi yayi a gurin da ya kamata a bayyana kinan malamai suka ce kamar zakka da wasu abubuwa ko kuma wani ne kake so ka koya masa sadaka sai ka kira shi kwata kwata marwaci ne hannunsa a haka yake baya bayarwa kana saka koya masa sai ka kira shi ka ce wani zo da Allah sai ka dauko naira dubu sai ka ce in da Allah kai wancan ba kai ne dan ya gani ya je ba da labari ba a kai ne dan ya gani ya koya ina fata an fahimta wata rana in za ka yi sadaka kawai sai ka rinka bashi ka ce wani je ka kai wani kuɗi suna da ciwo amma sai kana cirewa kana bayarwa to wannan koya masa kake wannan babu laifi amma bayyana ibada akwai matsala ɗin bayyana ibada akwai matsala in dai ba inda ya zama dole sai an bayyana ta akwai ɗaya daga cikin magabata idan yana aiki ko yana wani al'amari na ibada a ɗaki wani ya shigo ɗakin mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mai yawan kuka ne idan yana karatun alƙur'ani yana karanta ayoyin alƙur'ani sai zuciya ta kare kawai sai fara kuka to da ya fara kukan nan in ya gani ya shigo kawai sai ya tamar da idan sai na cewa kai amma albasan na akwai yaji ina fata an fahimta baya so a gane kuka yake saboda Allah maɗaukakin sarki saboda kada shedan ya jefa masa riya a cikin zuciyarsa sai sauriya wasu za ku ga idan kana karanta tarihin magabata yawa akwai ban sha'awa wallahi akwai ban sha'awa yadda suke kokarin boye aikin su duk aiki inda dan Allah ne Allah suke wadan shi suke yi shi suke so ya gani to suna yin aikin ne saboda shi shi shi kadai kokarin boye aiki ka zamto haka dan uwa ka zamto haka kai abin da babu wanda ma ya sani lokacin da ka mutu lokacin Allah madaukakin sarki zai fito maka da shi ka gani wani abin ma zaka ga kai kai shakoyi amma wallahi zai bayan ka mutu sai ana fitowa da shi yanzu akwai mutane za ka sai sun mutu ake fito da ayyukansu ba haka ba ne sai bayan ya mutu suka zana cewa wallahi ne yamin abu kaza wallahi ni ma yamin abu kaza wallahi ni ma na haka bai yi dan mutane su faɗa ba amma sai da ya mutu shine kyakkyawan ambato ke wanda annabi Ibrahim ya roka waje alli lisana sidiqin fil akhirin ka sanya min kyakkyawan ambato harshe na gaskiya a wajen wanda ya so wanda ya so a gabana kyakkyawan ambato ke Allah madaukai sarki ya samu dace mala yace jari'un abin da ake nufi da jari'un bi fathil jimi da yi wa jimun din nan fataha wa kasri ra'i da yi wa ra'un kasra wa bil maddi da kuma yin madda ƙarshe jari'un ai shuja'un hazi'un wanda yake gwarzo jarimi mai hazaka hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna nasan qalu lahu abdullahi dan umar ke cewa wasu mutane sun ce da shi inna na da hulu ala sultanina ya ce muna shiga wajen shugabanninmu wajen gwamnoninmu wajen 'yan majalisanmu wajen 'yan siyasanmu muna shiga wajen shugabanninmu wata nuskar wanda ita ce nuskar musaha inna na da hulu ala salatinina ya zo ba sultanana ba ala salatinina muna shiga wajen shugabanninmu suka ce masa fa na ƙulu lahum sai mu gaya waɗannan shugabannin namu bi khilafi ma na takallamu idza kharajna min indihim sabanin abin da muke tattaunawa akan su idan mun fito daga wajen su an fahimta yan uwa yace muna shiga wajen shugabannin mu abin da zamu gaya musu shine abin da ransu yake so abin da za su ji dadi idan mun fito gefe kuma sai mu zage su mu ci musu mutunci mu aibata su amma idan muka je sai mu ce sai kai duk wani zance na yabo da kamba ma zami a gabansa amma muka fito kuma baka magana zami a bayansu shi ne zancen da aka abinda aka ga abdullahi dan umar kala qala ibn umar radiyallahu anhu ma sai abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace kunna nu'addu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kaga irin waɗannan yace musu kun ga irin waɗannan abin da kuke yi mu sahabbai in ka ji sahabi yace ala ahdi rasulillahi abinda suke su a lokacin sahabbai a lokacin annabi kenan galibi in gaji sabiya ce kunna na fa'alu kaza fi ahadi rasulullahi sabai suka ce wannan yakan iya daukar yakan iya shiga cikin sunna ta qaririya sunna ta tabbatarwa abinda ake a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma yana nan bai hana ba yana iya shiga cikin sunna ta qaririya yace to mu a lokacin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi muna irga wannan abin da kuka ambata a cikin munafinci to wannan munafinci ne haka muke faɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam rawal bukhari wannan hadisi bukhari da rawaito shi wato abinda hadisin yake gaya mana shine abinda suke yi shine galibi irin abinda muke wa 'yan siyasar mu ne yanzu wasu za su ga suna tare da 'yan siyasa amma za su zage shi su ci masa mutunci idan sun je gabansa kuma duk abin da ke so shi za su gaya masa haka ne ko ba haka bane duk abin da ke so shi za su gaya masa e duk wata magana da suka san zai ji daɗin ta ita za a gaya masa amma an fito kuma zagin sa za a yi ba a shirya masa makarkashi yadda za a je a ture shi daga wata kujera ko wani abu amma an je kuma ana yabansa a gabansa to shi ne abdullahi dan umar ya gaya masa cewa ya ce musa ban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan muna irga shi a matsayin munafunci allah madaukakin sarki kiyaye mu da munafunci wannan hadisi rawul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi وعن جندب بن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال an karbo daga jundub dan abdullahi dan sufyan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda jundub bin abdullahi al-bajali da kuka sani shine wannan kale yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da aminci tsar tabbata a gare shi yace man samma samma Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi muttafaqun alaihi wata nuska kuma man ra'a ne ko akwai wanda yake akwai haka a nasu wa mai yura'i ko marra'a a nam wa marra'i ko wa marra'i ra'i ba yura'i ba to akwai dai wata nuska da ta zo da wa marra'a akwai to duk dai abu ɗaya ne wannan ya zo ne da fi'ili ma biyu wannan ya zo da fi'ili mubari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man samma'a wanda duk yayi aikin da ake yin sa dan Allah dan mutane su ji shi nake cewa sum'a kun san akwai arriya akwai asum'a ko ita riya shine abin da ake yi dan Allah sai kai dan mutane su gani ita kuma sum'a abin da ake yi don Allah sai ka yi don mutane su ji wannan na gani wannan na ji da abu ɗaya ne ko yawa to annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ce man samma'a wanda duk yayi wani aiki da ake yin sa don Allah don mutane su ji samma Allahu bihi to Allah madaukakin sarki zai ji yadda shi ma'ana Allah madaukakin sarki zai jiyar da mutane hakikanin yadda yake nuna musu ƙarya yake yi wanda ya aikin da ake yinsa don Allah don mutane su ji ko da abin ba haka yake ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsa tun a duniya wasu malaman su kuma suka ce sai Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsa idan Allah maɗaukakin sarki ta shi kiyamarsa a gaban dukkanin halittu gaba ɗaya kamar yadda wannan fassarar ita ce imamun nawawi ya tabbatar kamar yadda zamu zo mu ji a ƙarshe sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tara halittun farko da na ƙarshe duka sannan sai a yi shela a ce kun gawa ne sadakar da yake yi karatun ƙur'anin da yake yi abin da yake yi kaza ɗin da yake yi duk ba don Allah yake bai yana yi ne don ku ce ya iya gashi a gaban mutane duk sai a gaya mutane a tona masa asiri a Allah kiyaye mada tonan asiri yau mutum da sara'i kenan haka haka za a yi masa wasu malaman kuma suka ce tun a duniya sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mutane wannan fa abin da yake ba dan Allah yake bari yake yi shine samma Allahu bi sai Allah ya fito da haƙiƙanin sa ya nuna wa mutane cewa wannan abubuwan da yake yi yana yi dan mutane su ya iya wa may yura'i haka nan wanda duk yake yin abu wanda ake yin sa dan Allah dan mutane su gani su yabe shi shi ma yura'i Allahu bihi shi ma sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa mutane haƙiƙanin sa ya tona asirinsa ko dai a duniya ko a lahira kamar yadda malamai suke sabani wajen fassara wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa rawahu muslim aidan min ruwa min riwayati ibn abbas radiyallahu anhuma hakan imamu muslim ya fitar da wannan hadisi daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ba ta ruwayar jundub bin abdullahi ba malai ce sama'a abinda ake nufi da sama'a bi tashdidil mimi da yi wa mimun ɗin nan shadda wa ma'anahu ma'anarsa a zahara amalahu linnasi riya'an shi ya bayyana wa mutane aikinsa saboda riya don mutane su gani su yabe shi samma Allahu bi abin da yake nufi ai fadahahu yawmal qiyamati sai Allah ya tona masa asiri ranar tashin alkiyama wa ma'ana man ra'a haka ne ana ko to shine shine riwaya da nake muku isharar zuwa gare ta wa ma'ana man ra'a ra'a Allahu bihi abinda wannan yake nufi shine ay man azhara lin-nas al-amal as-saliha liya'zuma indahum wanda duke nuna wa mutane wani aiki nagartacce dan ya samu girma a wajen su dan su dauka kashi cewa na mutumin kirki ne wani babban mutum ne wani ya iya ba kaza walaysa huwa kadhalika alhali kuma ba mutumin kirkin bane ba babban mutum bane bai cancanci bai cancanci wannan yabin da suke masa ba ra Allahu bihi ay azhara sariratahu ala ru'usil khalaiq sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sirrinsa ya tona masa asiri a gaban halittu duka gaba ɗaya ranar tashin alkiyama hadisi na ƙarshe wanda za mu dakata a kansa wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu huraira ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce man ta'allama ilman wannan shi ma na ɗaliban ilimi ne man ta'allama ilman wanda ya je koyi ilimi wani ilimi daga cikin ilimin addini mimma yubtaga bihi wajhullah azza wa jalla irin ilimin da ake neman yardar Allah madaukakin sarki da shi ake neman samun kusanci ake neman samun kaiwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar wannan ilimin la yata'allamahu la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya bai koyi wannan ilimin ba sai dan ya samu wani mata'ud duniya wani abin duniya ina fatan fahimta ilimin da ake yi dan a sami yarda Allah madaukakin sarki da shi sai je koyi ilimin dan ya samu wani abun duniya an aka ce abun duniya ya shafi ya shafi daukaka yana son daukaka a cikin mutane a ce shi ake ji duk garin su an san shi ko ya samu kuɗi ko ya samu wani matsayi ko ya samu wani abu daga cikin al'amuran duniya duk ya shafi wannan ilimin da ake dan Allah ya yi shi dan wannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lam yazid arfal jannati yawmal qiyamati ba zai ji kanshin aljanna ba ranar tashin alkiyama ko kanshin aljanna ba zai ji ba ranar tashin alkiyama ya'ani riha abinda yake nufi da arfal janna shine kanshin aljanna rawahu abu dawud bi isnadin sahihin wal ahadithu fil babi kafiratun mashhura malaiti al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce hadisan da suke bayani game da aiki dan Allah da barin riya suna da yawa shahararru ne kuma amma ya kawo waɗannan kaɗan kaɗai domin yayi yayi hujjar su ƴan uwa za ku ga ana yawan memeta abin da ya shafi neman ilimi na addini mutum yayi shi ba dan Allah ba saboda neman ilimin neman ilimi da mutum zai dan Allah da karantar da ilimi ba dan da zai ba dan Allah ba ko kuma karanta Qur'ani ba dan Allah ba ya sha banban da mutumin da zai sadaka ba dan Allah ba ya sha banban da mutumin da zai jihadi ba dan Allah ba saboda shi karatu na ilimi malami yana da wata kima a cikin mutane ta musamman da babu wanda yake da irinta malami jagora ne abun koyi ne shi sa idan malami ya bata yana neman duniya da iliminsa to barnarsa tafi barnar kerkeci kamar yadda annabi ya gaya mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan malami ya bata a cikin mutane to baya bata shi kadai shine matsalar ina fata an fahimta yanzu akwai mutane da wanda zaka sun bata sun kauce hanya amma su kadai suke harkokin su ya ya ya koyi shaye shaye ko ya koyi neman mata ko tata ko wani abu makamancin haka amma shi kadai yake harkar sa ba ruwansa da wani amma malamin da ya bata da Allah mutane nawa ne a bayan sa yanzu a garin da malamai malaman da suka kauce hanya mutane nawa ne a bayan su kuma sun yarda da su kai baka isa ka je kusa da su ka ce malaman su ba malaman Allah bane haka ne ko ba haka bane akwai malamin da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke zagi ba haka bane amma suna da magoya baya ko ba su da magoya baya to matsalar take dan mutumin da ya jingina da addini idan ya tashi bata baya bata shi kadai sai ya samu wasu yan dubannai haka sai kwaku sai kwaku so su tashi shiga wuta ba zai shiga shi kadai ba ina ba ta an fahimta to shi za in dai ka tsinci kanka harka addini kai ta ka tsantsan eh ka ba a hankali karan karan ka shiga surkukin da lungun a hankali akwai matsala sosai da sosai saboda naka ba irin na wadancan bane akwai bambanci shi sa azhabarka ba irin ta wadancan bace ko a cikin wutar eh malamin da ya dilmiyar da mutane ya san ya san abu yake yin amfani da shi ya karantar da mutane yin amfani da abin da ya karantar da su ya ja su zuwa ga halaka ko da an shiga wutan da shi da wanda ba shi ba wallahi azaba su da banci ai na sha gaya mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan Allah madaukakin sarki ya sa ƴan wuta a wuta malamin da baya aiki da ilimin sa haka Allah madaukakin sarki zai kawo shi a tsakiyar wuta a jiye shi kayan cikin sa duka su zazzago kayan cikin sa gaba ɗaya su fito yana shan bugu yana shan azaba kuma ya rinka zagaye kayan cikin su su kansu ƴan wutan ku duba bala'i da masifa da yake cikin wuta amma sai su tsaya sun yi tambaya suke wannan wannan irin mutum ne me ake mai irin wannan azabar su ma fa suna cikin bala'i amma tambaya suke me yayi ake masa wannan azabar sai ga musu shine malamin da ya sani bai amfani da ilimin sa ya ja mutane zuwa ga zuwa ga halaka to shi sa kun ga dole bayani akan malami yafi shi sa in ka san ba za ka ilimi dan Allah ba duniya kake nema shahara kake nema wani abin kake nema to kaje ka cigaba da kasuwancin ka yafi maka kaje ka cigaba da al'amuran duniyan ka yafi maka Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata saboda lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah maka kai sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah